يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم من الفادوة وأن يمشي لنا هدي يوم من العشرين دشدة بوتر المحرم جرى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ترى الله لجنمك يوهو دو دار دريه دول أربعين دبقي daidai da sha ɗaya ga watan Yuli shekarar dubu biyu da ashirin da shida miladiya wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na dawo Qur'an da ke na ganyen hoda saminaka domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin nan mai albarka littafin da bai rahma siratun wa durusun wa ibar wallafar al'allama profesa muhammad sani umar musa rijiyar kano حفظه الله تعالى ورعاه wannan littafi malam ya wallafa shi domin yin tsira da tarihin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kuma fitar da darussa mabambanta waɗanda za mu iya fahimta daga tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallama mu amfana da su sannan kuma da izina wanda ya kamata kowane abin da ka gani a rayuwa Allah madaukakin sarki ya yi shi saboda wata hikima ta musamman Allah ya madaukakin sarki ya saka wa malamin da alkhairi darasin mu na yau yau wani shi darasin mu na goma sha shida daga cikin yarjejar darasin wannan littafi za mu tashi al-uslubu tsari haka ne salo na uku da kafiran garin makka suka bi wajen kokarin dakile da awar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da kawo mata cika Allah ce musu da yin shiru Allah an ba su yi maka shi Allah saboda haka wannan yana da muhimmanci mu fahimci cewa ba wani mutumin da zai zo da wani abu komai kyansa face sai an sami waɗanda za su ainihin wato kishiyanci wannan aikin sai an sami waɗanda su fatansu kawai ya za a yi wannan aiki ya zamto ya sami matsala wajen gudanarsa ko wajen wani abu daga cikin abubuwan da a iya samun ainihin wato a tarihi. Ina fata Allah madaukakin sarki ya tsare mana imani. To jama'a kun ji. Malik ya ci gaba da cewa al-ittihamat al-batila tuhumce-tuhumce na ƙarya yusaddin nafi'an domin kawar da mutane gabarin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abin da yake kiran mutane zuwa gare shi ina abin da yake ya kalli mushi suna yi waɗannan tuhumce-tuhumce ne ba don komi ba sai don ƙoƙarin kawar da mutane da hankulansu ga barin bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan jama'a yana da matuƙar muhimmanci, mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na wannan gata, gatan da Allah bai taɓa wa wanda cikin manzanni ba, shin gatan da Allah yi masa bayan ya aiko shi, Allah da kansa yake mai da martani idan an tuhumce shi da wani abu wanda yake mummuna shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama baya mai da martani idan an yi masa wani abu mummuna sai dai idan an keta alfarmar Allah da addinin Allah sai manzo Allah ya fushi sai manzo Allah ya ɗauki mataki amma dan ka ce mishi makaryaci an gane wannan shi ba zai yadda ya ce maka kai ma kaza ba a'a manzo Allah baya haka an gane wannan je ka ɗauko ɗayan naka ka kawo shi jama'a mun fahimci wannan Allah ta'ala ya samu dace malam sai ci gaba da cewa ittahamuhu bil junun sun tuhumci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da cewa shi mahaukaci ne jama'a ku ji mutumin da an yi ittifaki kaf garin makka babu wanda ya kai shi amana babu wanda ya kai shi gaskiya babu wanda ya kai shi iya mu'amala da mutane babu wanda ya kai shi rikon amana na kayayyaki mafi yawan mutane shi ake ba kaya ajiya idan ba a son wannan abu ya samu wata matsala don Allah ka taba ganin wani ya ji ya ba mahaukacin ungoku a jiya ka taba gani ka taba ganin wanda ya kira wani mahaukaci ce mishi wani shi ne amintacciyar unguwa wanda bai da cikakken hankali ba abu bane wanda hankali zai iya daukar to amma kafin shi mara hujja a kullum abin da yake so shine duk lokacin da wani abu ya zo to yayi kokari yayi wannan yarfan dan abin da zai iya yi kenan kuma wani ma baya auna cewa shin mutane za su yarda da wannan yarfin da ya ko ba su yarda da shi ba kawai ya kota zai saboda ne saboda adawa saboda shi ghimru ne an gani cikakken jahili ne bai san me zai haifar bayan wannan ba to waɗannan mutane sun tuhumci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ne mahaukaci ne wa fi zalika nazala qaulullahi ta'ala a cikin wannan ne abinda Allah madaukakin sarki ya saukar ya zo wa qalu kuma suka ce ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru ya kai wannan da ake saukar masa ake sassaukar masa da wannan wa'azi da wannan tunatarwa na alƙur'ani, innaka lallai kai la majnun tabbas mahaukaci ne, ka ji hadda wasu adawatu mene a tauke, innaka ba fa a ce ma an ta majnun ba, innaka lallai kai la majnun lallai mahaukaci ne kai. haka ka gaya masa shi gaban ayyuka ce lauma ta lauma ta atina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin ina ma da ka zo mana da mala'iku in dai kai ne gaskiya ne Allah sai mai da martani yace ma nunzilu mala'ikata illa bil haqqi ba ma suka da mala'iku sai da wani abin al'amari na gaskiya wa ma kanu idan munbari ai ko da an saukar da mala'ikun da ba za su jira waɗannan arnan ba za su gama da su gaba daya an gane wannan ka gani ma Allah ya mai da mene ya mai da martani gare su an gane wannan wa qad ajabahum Allah ta'ala bi qawli sai Allah madaukakin sarki ya mai da musu da martani cikakke a wata sura suratul qalam بقوله لفتن سوى ما أنت بنعمة ربك بمجنون كي بك كسن شيء جمد نئمر أبنجج كبا ما هو كش أولي ولم فامي الله يكي سوى الله تعالى فلا مسأل سورة الأعراف أولم يتفكروا شن ويباسا ينتن تنيني ما بصاحبكم min jinna shi wannan abokin naku ba fa mahaukaci bane da hankalinsa babu wani abu na hauka da ya sami annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ballantana ya zama mahaukaci na fata mun gane wannan yawwa to kaji sannan Allah ya ƙara mai da musu da martani a wani wurin me Allah ya ce musu fasbir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun kayi hakuri da hukuncin ubangijinka kai baka kasance game da wannan ni'imar da ubangijinka yayi maka ba bisa'irin baka kasance matsafi ba wala majnun sannan kai ba mahaukaci bane an gane wannan to kaga Allah madaukakin sarki da kansa yake mai da martani wa gwani annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittahamuhu bisihr na biyu suna sun tuhumci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ai matsafi ne ba mai zuwa da irin wannan salo na zance mai cike da hikima mai cike da gamsarwa mai saurin ɗaukan hankalin mutane in ba matsafi ba don a wurin larabawa suna yin tsafi a jahiliya kuma duk wanda ya zama matsafi ya fi saurin ɗaukar hankulan mutane da jan ainihin wato tunaninsu wajen gudanar da al'amura jama mun gane wannan don haka sai ki cewa aikin da aka yi ma tsafi ne in ba tsafi ba wane ne ana masa irin wannan tuhumce tuhumce kuma zai iya tara mabiya masu yawa haka kowa ka sale shi ce mishi ya ya ne sai ci ai shi ya shiga addinin nan sabo addinin yara mun gane wannan so don haka sun tuhumi annabi sallallahu alaihi wa sallam da cewa sihiri yake matsafi ne wa fi dhalika nazala qawluhu ta'ala a cikin wannan ne faɗin Allah madaukaki ya sauka wa ajibu an ja'ahum munzirun minhum sun yi mamakin wani mai gargadi ya zo musu daga cikin su wa qala kafiruna sai kafirai suka ce hada sahirun kazzab wannan matsafi ne kuma babban makarici mai yawan ƙarya mun gane wannan sun tuhumi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa matsafi ne magaryaci wa qala ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya mai da martani me yace da shi yace wa qala zalimuna sai kuma azzalimai suka ce in tattabi'una illa rajulan mashura ba wani kuke bi ba face mutumin da yake matsafi ba wani kuke bi ba ai wanda kuke mata amincewa kuna bin shi annabi ne to ai mu mun gano cewa ma tsafi yake an gane wannan kai sai Allah yake musu ungo yace ka duba kaifa darabu lakal amsala yadda suke ta buga maka misalai iri iri iri iri ce kai kaza ne ce kai kaza ne fa dallu sai suka ɓace gabarin hanyar Allah fala yastati'una sabila ba za su taɓa samun wani tafarkin shari'a batun da sun bar hanyar Allah sun bar hanyar da muka aiko ka zuwa gare ta تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك ماذا قصورا أن قال وأنكم Allah maɗaukakin sarki ya tsare mana imanin da ka jama'a ku ji wannan abin jama'a yana da muhimmanci mu kiyaye su masu faɗa da gaskiya jama'a ba su taɓa ainihin wato watsar da makamansu su yadda cewa wai su yanzu kaso su ba ta ci ba ba ka yarda da wannan abu jama'a mun gane wannan Allah ka shirya da mu Allah muna roƙonka ka dawwamar da rayuwar akan bin tafarki shari'a ta annabi Muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم wannan kenan to bari mu ci gaba bayan wannan fa na'am yawa ittahamuhu bil kadhib sannan sun tuhumi annabi sallallahu alaihi wa sallam da mene na'am da ƙarya haka ne sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wane ne makaryaci ne shin Allah ya kyale su akan haka Allah ta'ala bai kyale su akan wannan ba an gane wannan Allah madaukakin sarki sai ya ƙara tona musu asiri cikin abin da wa fi dalika yaqulu Allah ta'ala a cikin haka ne Allah madaukaki ke cewa وقال الكافرون كما كافرين سكا شيء هذا ساحر كذاب للي ونن ساحر وأي ساحر متى فيني كذاب mai yawan ƙarya kun san akwai karibun ko akwai kazzab idan ka ce kazzab mai yawan ƙarya fa'al alawazin fa'al af'al mubalagha ne ma'ana mai yawan ƙaryar riya haka suka ambaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa qala alladhina kafaru fakadan waɗanda suka kafirta suka ce in hada wannan qur'ani ba komai bane illa ifkun iftarahu face wata ƙarya ce wacce ya kirkire ta wa a'anahu alaihi qaumun akharuna sai wasu mutane suka taimaka masa wajen ƙara wannan ƙaryar ta yadda zai dinga ɗaukar hankalin mutane kafin da mutane ba su yadda cewa wai wani zai iya zuwa da wani abu mai kyau ba sai ya jingina da wasu sai wasu sun taimaka masa sannan zai yi wannan ibda'i don kowa ya biya ga musu kuma ya yarda da wannan abu amma ba haka abin yake ba ikon Allah ne jama'a mun gane wannan ikon wane ne ikon Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya tada mu to jama'a kun ji sai Allah ta'ala yake cewa faqad ja'u zulman hakika sun zo da wani aiki na zalunci wuce iyaka wa zura da kuma zancen ƙarya yanzu Allah ya maida musu mene ya maida musu da martani ina fata an gane wannan Allah ka samu dace duk wani abu jama'a da kuke gani Allah maɗaukakin sarki yana zuwa da shi wa mutane to wallahi jama'a babu wani abin da za a wayi gari wata rana a ci ga wani abin da yake kankan kan da na Allah ballantana ya wuce na Allah babu shi an gane wannan sannan ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yake mai yake yake fuskanta wannan mutane amma wace ba shi kariya Allah da kansa wanda ya aiko shi wannan kadai ya isa daraja ga wani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam allati faqad ja'u zulman wa zura hakika sun zo da wani al'amari na zalunci wa zuran da kuma zance wanda yake ainihin wato da ƙarya واتهموه بالاتيان بالاساطير sannan sun tuhumci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa ai duk abin da yake zuwa da shi ma ai tatsuniyoyin mutane farko ne eh gaji wa qalu ma hada illa ifkum muftara kace kuma wannan qur'anin ba komai bane ƙarya ce kirkirarriya fararriya wa qala alladhina kafaru in hada illa sihrun mubin wannan suka kafarta kuma suka ce a kai wannan ba wani abu ne ba wannan sihiri ne wanda yake mabayyane a fili ma yake kowa na gani amma da Allah ya tashi sai mai da musu da martai sai Allah ya ce musu wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha mu fa ba mu taɓa ba su wasu littafai da suke karantawa ba gabanin zuwan manzon Allah su larabawan nan وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي babu taɓa aikawa da wani manzo mai gargaɗi a cikin larabawa ba ga kafin kai ya aka ma har suka gane cewa wai wannan abin da ka zo da shi wai ƙarya ce fararriya kuma wannan suka kafin ka ce in hadha illa asatirul awwalin wannan ta tsunoyi mutanen farko ne kaga Allah da kansa ya maida masa mene martani shi yasa Allah madaukakin sarki martin da ya maida a sautin Qur'an da yake musu qul kace da su anzalahu alladhi ya'lamu sirra fi samawati wal ard wannan alqur'ani wanda ya san sirrin sammai da kasai shine wanda ya saukar da shi innahu kana ghafuran rahima lalle ya kasance mai yawan gafara ya kasance mai jin kai da ainihin wato bayinsa wannan ya nuna maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah ne khalilullahi mun gane wannan da manzon Allah kake mishi habibullahi kariye mai daraja manzon Allah ba a ba habibullahi bane ba ce habibullahi kai tsaye sai a ce khalilullah inna Allah takhazani khalilan kama takhaza Ibrahim khalila nasu hadisi ingantacce zuwa na ce Allah ya rike ni a matsayin badadai badadi shine wanda ya kai makura wajen soyayya abokin da kake makuran son shi na ƙarshe ta ce wannan ya zama halilinka an gane wannan kai yawwa to Allah ta'ala ya rike manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam matsayin khalilur rahman fa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi fil akhirati al ula qala Allah ta'ala Allah madaukake ce wa qalu kuma suka ce asatirul awwali naktatabaha ai ta tsuniyoyin mutanen farko ne ya rubuce su fahiya tumla alaihi bukratan wa asila su ake masa shifta kun shifta shi ake masa shifta dare safiya da yini me ake nufi me shifta yau ka gani turanci ya dauke mana abin ba ma gane ta an turanci shi ne dictation ko da ake a makaranta yan firamare ya fi gaya maka wannan ana koya musu two later two later word ko da three later word a ce musu ten t e n ten ko yawwa to irin wannan wa yake maka ana mar shiftan ayoyin ne yana rubucewa to kuma sai Allah ta'ala sai ya kare ta su a suratul ankabut Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin baka kasance gabanin saukar maka da alqur'ani ka iya karanta wani littafi ba baka iya karatu ba wala takhutuhu bi yaminika ko baka ma iya rubutu da daman ka ba idan da hakan ta faru lartabal mubtiluna da mutanen banza masu kokarin kawo barna a cikin addini da sun yi shakka game da annabtarta to nabiyyi ne ummiyi alladhina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurat wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون كاجي وأن تهوته جماعة sunyi sauraye da yama Qur'ani ma da ya dan tsafuro mana tsafurai in kuna so mu dan yi jaula a Qur'ani mu dan daddebo wasu wurare za ku iya gaya mu wasu wurare mu sai sai mu masa ƙwarba eh akwai farko wata sura sai da aka faɗi kusan abubuwa guda hudu a lokaci guda a faɗi wannan a saki a faɗi wannan a saki a kama wannan a saki abin ya zo ne kame kame ita kan tuhumar ma sai da aka ta kama kame a ina ne na'am ku yi shiru ma'aikata ina abin to mu da ba mu haddace ba ya zan iya kawo ayoyin nan to ya ya Allah ya ce bal qalu abghasu ahlam suka ce a wannan alqur'anin tarkacen bacci ne ga mafarki ne mafarki ne kawai ya je aka yi masai baliftarahu a'a kai ba mafarki bane ma kai kira yayi bal a'a huwa sha'ir kai mawaki ne kaji abubuwa guda uku a lokaci guda an kama wannan an saki an kama wannan an saki abin ya zo me kame kame to kasan dama wanda bai da hujja in ya kamo nan sai ya kama can sai ya saki ya kama can ya saki haka zai ta yawo akan iska jama'a mun gane wannan kaga a wuri guda ne a wani wurin da ka tuhumce shi ma da waka cewa suka yi sha'irun na tarabbasu bihi raibal manun suka ce ai shi nan da kuke gani mawaƙi ne amma na tarabbasu bihi muna yi mar dakon raibal manun wata musiba ta zamani ta zo ta halakar da shi da kashe shi mutunta na fata an gani shi ne Allah ya faɗa am yaquluna ko ko cewa suke yi sha'irun mawaki ne na tarabbasu bihi raibal manun mune masa dakon musibar zamani ta zo ta kashe shi ta gama da shi ya Allah ya ce qul tarabbasu cha ku jira fa inni ma'akum min al-mutarabbisin ni ma ina daga cikin masu dako mu gani tsakanin ni da ku mu gani wane ne zai halaka wane ne musiba za ta aukawa ai ku shiga ta kansu abubuwa iri-iri sai aka wayi gari kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma ga Allah babu wani gunki kwaya daya da ake bauta masa cikin garin Makka kaga wannan kadai yayi sai ka gane cewa addinin Allah addini na gaskiya jama'a kun gane wannan so da ka manzon Allah dan gatan Allah ne a suratul furqan bayan sun gama wancan camfe-camfen da magance-magancen da tsekiran ƙarya suna jinginawa ga annabi sallallahu alaihi wasallama karshe suka ce Allah ya ba mu labari wa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafirta suka ce laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida wai me ya hana ba za a sassaukar masa da wannan alqur'anin a dunkule a littafi kwaya ɗaya ba sai da dinga rarrabawa lokaci lokaci yau a saukar bayan shekara ɗaya bayan wata kaza a saukar Allah sai ya maida musu da martani yace kazalika hakan ta auku ne linusabbita bihi fuadaka don mu tabbatar da shi ga zuciyanka wa rattalnahu tartila kuma mu jeranta Qur'anin nan wajen karanta shi da bayanansa daki daki daki daki sai Allah ya karce manzo Allah dai ya kwanta mishi da hankali dan gata tace wala ya'tunaka bi masalin ba za su taba zuwa maka da wani misali da za su zarge ka da shi cewa mawaki ne a aboka ne a kaza bane illa ji'naka bil haqqi fa sai mun zo maka da gaskiya wa ahsana tafsira da kuma bayani mafi kyawun fassara game da wannan abin da suke tuhuman ka shi ai wannan sha'ir din ma sun gaya mishi ai ko Allah ya ce sun ce sha'ir ce sahir Allah ce wa ma huwa bi qawli kahin ko tu'min wa qalilan ma tadhakkarun farko wala bi qawli sha'ir qalilan ma tadhakkarun kaji kuna kuna ta fadan yawwa shi yasa Allah sai ya ce musu wannan da kuke gani saukakken littafi ne daga wa daga Allah subhanahu wataala hada sihirun mubin to kaga duk waɗannan Allah ta'ala sai ya bai da musu da martani kai saboda ma cewa mawaki ne har ila yau Allah ya ƙara bai da martani a kofi yasin وما علمناه الشعر وما ينبغي له Allah ya ce ba mu taɓa koyar da shi waƙa ba kai waƙa ma ba ta cancance shi ba kaji ko waƙa alam tara annahum fi kulli wadi yahimuna lihu ba ta cikin kowace kowace cikin nimuwa don haka wani shi baya jin qur'ani sai dai waka da sunan wai kasida ko za ka da waka shi a kawo kan uku wa aji ba ta da wani daraja ba ta da wata kima da za a kalle ta Allah ka tsare mana imanin da ka jama'a kunje al-uslub ar-rabi' uslubi na hudu yanzu an gama da wannan sun tuhumce shi sun gaggaya mishi bakakin maganganu sun ce boka ne sun ce kaza ne a ce wala bi qawli sha'ir ba zancen mawaki bane qalilan ma tashkurun ko haka ne tazakkarun wala bi qawli kahin ayyam ma tu'minun duka dai gashi nan tanzilun min rabbil alamin duka Allah yake ba bancan boka bane dan boka da ma shi da muke kawo masa mene wahayi na ƙarya al-uslub ar-rabi' sallolin hudu da suka bi wajen kokarin kawar da mutane gabarin da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama al-i'tida'ul jasadi shine ta'addanci ta hanyar ainihin wato ta hanyar ainihin wato jikuna ta hanyar mene jiki ma'ana hanyar azabtar da mutane tun da yanzu sun yi tuhumce-tuhumce sun kasa to yanzu ta ya za a yi su taɓa lafiyar annabi Muhammad ba fa wasu madiyan ba a shi manzon Allah ne ake ganin yanzu a taka mar wuya a wani ya je takobi ya tare masa kai a wani ya je ya tare masa hannu ya tare masa kafa ya yi masa ta'addanci kuma ka sa gane wani ko kamar yadda aka yi na waɗancan mutane na annabi salihu alaihi salam وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يفلحون قالوا تقاسموا بالله يوى لتبيتنه وأهله ثم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كان كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون فأنا الله تعالى في يأيه وتبي من ظن الله صلى الله عليه وسلم كما وتكاريا مسمى jikinsa shi kansa babu wanda zai zaburo da sunan cewa zai yi ne zai kawo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ainihin wato hari da sunan ya bi wani ta'addanci na jiki face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baya lakum labarin laqad tafhala idahum bi rasul sallallahu alaihi wa sallama wa ashabihi yusaddihim 'an al-haqq wa man'i da'watihi sallallahu alaihi wa sallama min al-intishari hatta wasala bihim hatta wasala bihim al-amru ila al-i'tida'i 'alaihim jasadiyyan hakika cutarwan Qurayshawa ya ci gaba da gudana ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa dan kokarin kawar da mutane ga barin bin gaskiya da hana da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta yaɗu a cikin mutane har sai da wannan al'amari ya kai su ga yin ta'addanci da wuce iyaka ga jukkunan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kokarin shi kansa manzon Allah din a zo zuwa kan kansa jikinsa من ذلك ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه شو ونن دقتين أبن دي تبتا ونن أبو حديث الإمام مسلم رويته مسلم ابن حج ابن الحجاج يبكي عن أبي هريرة هذه أبو هريرة رضي الله عنه الله قال أبو هريرة يدع قال أبو هريرة يجي قال أبو جهل أبو جهل ليشي هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم شن ينظر كنا جني محمد yake zuwa yake kofa goshinsa a gaban idanku a gaban idanku ya zo gaban ɗakin Ka'aba ya kofa goshinsa da sunan zai ma Allah bauta kuna ganin sa fa qila na'am suka ce kwarai kwa fa qala sai Abu Lahab ya ce sai Abu Jahl ya ce wallata wal uzza ina rantsuwa da gunkin lata da uzza لئن رأيته يفعل ذلك إذا نجيش هنا أكت هكا لأطأن رقبته سينا دينا تاكا وينسى متيه سجدا wani ya zo ya dafe ya taka wuyansa kaga ai zai ma iya kashe shi ko ko kuwa tunda idan wannan lakan ta kare shi kenan yace idan ya zo zan ta kauyarsa duk lokacin da ya zo ya sabo shi su zai ma Allah sujada aw la u'affiranna wajhahu bit-turab ko kuma zan timurmusa fuskarsa a cikin me a cikin kasa zan timurmusa fuskarsa a cikin kasa فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أوكي أبو أيكو أبو جهل سيته هو النبي صلى الله عليه وسلم الهادي لوكش منذ الله ينسيه صلى زعم ليقع على رقبته يا ينسن يجي يتاك ويا منذ الله يتاك وينسى فما فاج فما فجأهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه kawai sun ga ya tinkaru wajen irin ana magana a ku ga mutumin nan da karfin hali wai zai je ya ce ta kauyensa kawai an dago ido ne sai ga Abu Jahal yana ja da baya yana ja da baya shi ne ma'ana yankusu ala aqibai ya juya a baya ya juya a baya a guje yana kuma haka duk yana gudu yana haka yana yana ta hannayensa yana yana karewa an gani wa yattaqi bi yadayhi yana kakkara yana kakkare fuskar sa haka da hannayensa haka yana kakkara ana kawo masa mene farmaki ana kawo mai kyafka fa qila la sai ka ce masa kai malik wani ya same ka ne mun ga kana ja da baya kana haka kana haka kana kana kana kokarin kakkarewa me ya same ka fa qala sai ya ce inna bayni wa bayna la kan da yace wallahi tsakanina da annabi Muhammad wani wani wani rami na gani na wuta rami fa shine handak ramin da misali yanzu in na shiga na daga hannaye na haka ba za a ganni ba shine sunan handak ba karamin rami ba babban rami shine handaku an gane wannan yace wallahi tsakanina da shi wani rami na gani mai zurfi na wuta wa haulan wa ajnihatan sannan da wani abin tashin hankali na tsoro yana kawo mun farmaki kuma abin da ke kawo mun farmakin ma yana da fakafakai فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منظر الله صلى الله عليه وسلم يشي لو دنا مني دا يا كسكرة يا مقوق سدني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا دا ملائكنا sun wafce shi sun kama shi sun daddatsa shi gunduwa gunduwa ya salam kai kaga manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam yadda Allah madaukakin sarki ke bashi mene kariya da kuma tsaro wato an san me zai zo yayi a cikin lokacin da yake dan tafi danka da Allah ya yi masa kawai ga wuri ya zama ramin wuta ko ba mai ganin ramin sai shi Abu Jahal su kansu mala'iku suna kokarin kawo masa cafka shi kadai ke ganin su ba mai ganin su manzo Allah ya ce wallahi da ya kuskura ya matso kusa da ni da mala'ikun nan sun wafce shi shi ne iktaqaf a kama ka irin bashi ko a kama ka a tukunkuye ka irin kamun kamun kazan kuku sannan da mala'iku sun daddatsa shi ne udwa da udwa sun masa gaba gaba a cire kai daban a cire kirji daban a cire ciki daban a cire kafafu daban haka za su daddatsa shi gunduwa gunduwa qala yace fa anzala Allahu azza wa jalla Abu Hurairah yace sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi kalla a'a innal insana la yatgha lalle dan jinsi dan adam yana wuce iyaka yana ma Allah shige Allahu astaghna dan yana ganin kansa cewa shi ya wadatu an gani yana ganin ya wadatu inna ila rabbika ruj'a lalle zuwa ga ubangijinka makoma take ara'aita alladhi yanha ku bani labari da wannan wanda ke hana yin sallah shi wa kenan Abu Jahal din ban labari game da shi abdan idza salla mai hana bawan nan yayin da yazo yake yayin da yazo yin sallah ara'aita in kana al huda imam labari idan shi inda yake yin sallah ne ya kasance akan shari'a ba aw amara bi taqwa ko kuma ya umarni ne da tsoron Allah da kiyaye dokokinsa ara'aita in kazzaba wa tawalla kuma ni labari in shi wanda ke hanawan kuma ya ƙaryata kuma ya juya baya ya ƙi imani da Allah alam ya'lam bi anna Allah yara yo wai shi bai san cewa Allah madaukakin sarki yana kallon komai ba Allah ke kalla kai in'ihi la in lam yantahi a'a in dai bai hanu ba ya daina kokarin kawo hayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya hana shi ubangijinsa sallah ba la nasfa an bin nasiya za mu cafke shi ta makwarkwadarsa an san makwarkwada ko makwarkwadan gashi shi ne inda gashi ke fara tsorowa daga nan goshi shi ne makwarkwada Allah ce la nasfa an bin nasiya da mun cafke shi daga makwarkwadansa ko daga zanfansa nasiyatin kazibatin khafiya wannan makwarkwadar kazibatin maƙayyaciya khafiya mai yawan aikata laifi an gani falyada'u nadiya to dindin haka ne ya kira ya kira ɗan club ɗinsa ya kira abokanansa ya kira ƴan majalisarsa su ko su taimake shi akan wannan aikin na ta'u zabaniya ana cikin kula ta kira ta'u zabaniyawa Allah ke kalla a'aha وقتري كنت كنا من صلى كنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذاك جماعة wannan yana da muhimmanci mu gane yadda za mu dinga tafiyar da mene al'amura na rayuwarmu ta addini shi ne karka ga waya anguwa kana son sunna kana son yada sunna ka ɗauka kowa zai so ka a'a wani ba son ka yake ba son abin hannun ka yake wani kuma shi tun tun azal ma ko ina ya faɗi cewa ni makiyin wani ba na ƙaunar wani saboda shi a tunanin sa barna kake so ka kawo ya za a yi ka zo ka sabawa abin da ka saba iyaye da kakanni to shi kuma addini matsalar sa guda shine ba an gina sa bane akan abin da aka samu iyaye da kakanni akai akan da aka gina shi na'am ban ji ba yawwa an gina shi ne akan ilimi na wahayi ma ja'anillah wa an rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kisa imam shafi'i ya gawo magana ishi amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a bihi rasulullah على هو بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله yace na yi imani da Allah da abin da ya zo daga Allah a bisa yadda Allah kuma yake so ko sallah za ka yi yau sai ka yi daga dama Allah sai ya karba ai ka san Allah baya tsoron ka ko yawa don haka in kai sallar sai ka saba wa manzon Allah a cikin ta za ta karbu ba ta karbuwa sai ka zo kai ibada ga yadda manzon Allah ya yi ga yadda ya ce a yi kai sai kai yadda ranka yake so sai kuma karɓa maka yawwa ai aiki kai mai zama a hasanu amalin ko yawwa Allah ka shirya da قال عروة بن الزبير عروة بن الزبير يشي سألت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه na tambayi Abdullahi ɗan Abu Na'af Allah ya ƙara mishi yadda yace akhbirni bi ashadd shay'in sana'ahu al-mushrikun bin nabiy sallallahu alaihi wasallam da Allah ka bani labari game da mafi tsananin abin da mushrikai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na aika aika qala yace بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة جماعة كنجي في حجر الكعبة وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ينا صلى أتشون أن أكن دأك زاقي نبان الكعبة ونشيني أثل من أجل الكعبة أنقالي هو وقالي هو لكن الكعبة يزدو أي wannan square ne ko amma kuma a bayan shi akwai ne akwai wani kewaye haka ko to shi wannan kewayen shi ne asalin zanen da annabi ibrahim ya gina lokacin da ka'aban ta rushe su larabawa suka zo ƙara gina ta ba su da kuɗin da za su iya expanding ɗin ginin ya kai zuwa nan duk kuɗin su ya ƙare a cikin da haka ne a tsaye da ginin iyaka ta kai a jakatanga sai a haɗa yasa wata rana a garin makka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je jikin ɗakin ka'aba ya tono iyaka wannan yanki yake wa aisha kin ga wannan shine asalin ginin ka'aba wanda annabi ibrahim ya yi in banda mutane na mutane na sababbin musulunta ne kada in zo in rushe ka'aba in ce za a ɗauko ginin a ƙara ina tsoron kada wata ɓanna ta faru saboda sanadiyin haka to da na sa an rushe wannan katangan an jawo katangan an haɗa ta kuma an yi wannan a zamanin a zamanin da ya wuce na Annabi sallallahu alaihi wasallam zamanin Abdullah bin Dubai lokacin yana shi ne gwamna a garin ina a garin Makka ya za a kai wannan su hajjaji suka suka rushe ce sai an mai da shi yadda yake a zamanin manzo Allah kaga har yanzu prophecy din manzo Allah ya yi ya tabbata kuma har yau har gobe haka take kasar Saudiya ba ta rasa kuɗin da za ta iya yi ba amma bari shi akan ma akwai me akwai tarihi akwai asali to daidai cikin wannan kewayen annabi sallallahu alaihi wasallam sai je yana sallah a daidai wannan wuri إذ أقبل عقبة بن أبي محيط kawai sai uquba dan abi mu'aydin sai yazo fa wada'a thawbahu fi unqihi kawai da yazo kun san suna sa menene jauto ne da farjalle ko mutum sai ya fa zani haka a sama in bai dinka riga ba sai kuma ya sa mene zani a ƙasa uquba ibn abi mu'aydin yana zuwa kawai kan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya zo ya ɗauki tufafinsa sai ya sa ya zargo wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shaƙe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khalqan shadid shaqa wanda yake mai tsananin gaske fa aqbala Abu Bakr hatta akhadha bi mankibihi sai sai na Abubakar ya zo yana zuwa ya zo ya hankade wannan uku ɗin ya tura kafaɗansa ya hankaɗe shi kaga tunda ya hankaɗe shi dole ya saki me tufafin ya saki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa dafa'ahu an annabi sallallahu alaihi wasallama yana zuwa ya kama kafaɗansa ya tunkuɗe shi ya hankaɗe shi daga jikin manzon Allah qala Abu Bakar yace ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah yanzu ku za ku kashe mutum saboda ya ce Ubangiji na shi ne Allah. Ya karanta wannan ayin da ke cin sautu wa bakar. Da sai na abakar ma da shi Qur'ani ne gangaren lamba ɗaya. Duk cikin sabon manzon Allah ba wanda kai sai na abakar hadda Qur'ani. Da shi tun zamanin farko da wahayi ke sauka hadda cewa yake abin shi. Gidansa ma akwai masallacin da yake yin sallah a gidansa. Shi ya fara gina masallaci a tarihin musulunci a garin Makka. har wata rana in yazo yana sallah a gidansa yana karanta Qur'ani sai mushrikan garin maka su dinga zuwa jikin gidan suna sauraron karatu suna ji wai sai je ya tsauna yana ta sauraron ki amma fa abin da kaman gaskiya ne ɗayan ma yana cikin ji a cikin duhu sai su haɗu baram sai wani ga ka kai me kawo ka kai ma me kawo ka ta to shi ke a tumar hawa juna asiri mun dai zo mun ji amma mun hawa juna asiri ina fata an gane malam abubakar ba karamin ba karamin ban mutum bane radiyallahu anhu wa arda to jama'a kun ji irin kokari da sai nan abubakar yayi wannan shine karshen wannan kissa wacce ta zo ainihin wato a cikin wannan bigire muna fata Allah madaukakin sarki ya dace da mu wannan kisan jama'a ta haska mana wani abu da daya lokacin da kake yin addini a bisa tsari na gaskiya ka gamsu cewa wannan abin gaskiya ne to ba daidai ba ne kaga wani jahili ya zo zai ci mutuncin malamin ka ko ya ɗauki hannunsa ya ɗora a jikinsa kai kuma kana da kana kana subhanallah subhanallah wai kai ustazu a shi ma ya ji a jikinsa shi ne abin da abubakar ya yi kaga baka ba zuwa ya ce ba uku ba yanzu kai saboda Allah ya ce aka ce kai ba za ka ashe shi ba ce to ai mutane ne sun mun yawa wallahi ka zuwa karɓi shi ni ma kashe ni sai na abubakar bai jira kowa ba me yayi har ya kai haka ake yi dan haƙƙi ne akan ka kai ka kiyaye mutuncin malamin ka ko da kana da sabani tsakanin kai da shi to inda ka ji wani ya hau mutuncinsa kuma yana ce dole ka kiyaye su mutuncinsa wannan sabanin kada hana ka yi dole adalci da kuma haƙƙin da Allah ya daura a kanka nasa in dai malamin ka ne ka rufe shi a matsayin malamin ka ne baka tarbiyya ne karantar da kai addini jama'a mun gane wannan ko Allah ka shirye da mu dan zamu dakata insha Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya sanya tarayya cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun nan alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka sa aljanna ta zo kuma a gare mu baki daya Allah muna roƙonka ka sanya alqur'ani ya zama shi ta ma'ana kiyama اللهم أمتنا على الإيمان وعلى سنة نبيك غير مبتلين اللهم ارزقنا خاتمة ترضى بها عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا رب العالمين اللهم اسقي بلدتك الميتة وأحيي بلدك الميتة يا رب العالمين يا مجيب السائلين فإنك تقدر ولا نقدر فإنك أنت أنت العزيز وأنت الرزاق وأنت الغني وأنت الفتاح وأنت العليم وأنت ذو النعمة والإنعام فنعمنا يا رب العالمين واكشف عنا الكربة اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمة الأعداء اللهم اقم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تعجل ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته